الفصل الثالث عشر sai fasali na goma sha hida daidai نبو الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته to za ku ji bubbugan ruwa a tsakankanin yatsun wannan annabi na wata kasirihi da yawaita ruwan bi barakatihi ko kuma abu kankani ya zama mai yawa alfarman wannan annabi na mu
أما الأحاديث في هذا فكثيرة جدا amma hadisai wanda yana maganan bubbugan ruwa daga tsakankanin yatsun wannan annabi namu ko kuma abu kankani ya zama mai yawa ai gajeren jidan hadisan suna da yawa kwarai ba kaɗan ba ne suna da yawa Mm.
روى حديث نبع الماء من أصابه صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة alƙali alƙali ya ce kamar yadda aka rawaito na bauna ma ya bubbuga ruwa mina sabihi daga ƴan yatsun wannan annabi namu jama'atan jama'a da yawa ne suka rawaito mina sahaba daga sahabbai kamar su waye ne منهم أنس وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم a cikin su akwai Anas dan Malik akwai Jabir dan Abdullahi al-Ansari akwai Abdullahi dan Mas'ud shi ma an rawaito a gunsu duk wayannan an rawaici hadisin bubbugan ruwa daga yatsun wannan annabi namu Mm.
حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه رحمه الله بقراءتي عليه حدثنا القاضي عيسى بن سهل حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو عمر بن الفكار حدثنا أبو عيسى حدثنا يحيى حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهان صلاة العصر to kaji wanda ya mana hadisi an samu wanda ya mana hadisi sunansa abu isyaqa baban isyaqu ibrahima ne dan ja'faru mahaifinsa ja'faru alfaqihu masanin addini rahimahullahu Allah ya ji kansa ya masa rahama da yi da mahaifin baki daya bi qira'ati alayhi da karatun da ya karanta da mu a gare shi shi kuma ji na wanda ya mana hadisi isa bin sahani alƙari isa dan sahani ne mana hadisi شوف قال إذا تنزل إذا حدثنا أبو قاسم حاتم دم محمد كان سنن متاني حاتم دم محمد إذا حدثنا أبو عمر بن فكاري أبو عمر دم فكاري يا بن حديث حدثنا أبو عيسى أبو عيسى من حديث سنن سيحيى دم عبد الله دم يحيى دم كثير متم برنن ليسو يقول حدثنا يحيى yahayan ne dai mana hadisi shine yahaya dan yahaya allaisu mutumin birnin laisu shi ya mana hadisi shine rawi na imamu maliku duk inda kaji yahaya dan yahaya to ba da dukiya ba ka ta da imamu maliku yahaya dan yahaya mana hadisi قال يجي حدثنا مالك إمام مالك يا من حديث وهو إمام المذهب شين الإمام من مذهب عن إسياق بن عبد الله imamu maliku ya ji daga malaminsa malam isya ga dan abdullahi bin abi dala dan abi dala an anas bin malik ya ji daga anas dan malik ya jira aidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga annabi tsira da amincin Allah wa hanat salatul asr lokacin fa sallar asr ta yi sallar asr ya kusa a lokacin ya aka yi فالتمس الناس فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه to banta masa nasa mutane suka nemi ruwan alwala ba wai mutane suka nemi alwala ba a'a suka nemi ruwan da za su yi alwala mutane falam yajidu amma ba su samu ruwan da za su yi alwalan ba Mm.
فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوروء shi kenan da ba samu ba sai aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bi wuru'in da ƙwaryan da za a yi alwala ba da alwalan aka zo gurin annabi ƙwaryan alwala Mm.
فورى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده
kaji fawara rasulullahi صلى الله عليه وسلم wannan annabi namu annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai dora eh sai dora hannunsa fi zalikal ina a wannan ƙwarya ya da hannunsa da ya dora wa amaran nasu an yi tawarwa min ya ce ina mutane su zo su yi alwala ya aka yi Kala fara'aitul ma'a yanba'u min baini asabihi.
sai ala sai mai ruwa yan anar ya ce fara aitu ma'u kullum sai muka ba da ganin ruwa yambau yana bubbugowa min bai na sabi ya tsakankanin yatsun wannan annabi namu ta ko ina ruwa yana fita annabin Allah Allah ne ya yarda Mm.
فتورع الناس حتى تورعوا من عند آخرهم
Fata wada annas mutane duk yawan su suka yi alwala hada da wada kowa da kowa min inda ya kirin da na ga farko har na kare ruwa bai daina fitowa ba kaji mm, ورواه أيضا ورواه أيضا عن أنس قتادة wanda ya rawaito Allah kuma ya rawaito a ila yau da kuma katada shi ma ya rawaito mm.
وقال بإناء فيه ماء يغمر أسافره Yahu. wa qala ya bi ina inda ƙwariya da aka kawo annabin namu fihi ma'un akwai ruwa ya gami ruwa sabi annabi ya dulme da ƴan yatsunsa auka أو da لا يكاد يغمر ko kuma ya kuzanci ya dulme da ƴan yatsun nasa قال كم كنتم sai mai tambaya yake tambaya to wai ku nawa ne ku nawa ne a wannan lokacin ko za ka iya tunawa Mm.
قال زهاء yace ثلاثمائة mun kai mu ɗari uku da ɗoriya zuwa a ɗan ɗoriya ne mun kai mu ɗari uku da ɗoriya Mm.
وفي رواية a عنه wani ruwayan da aka samu daga anas
وهم في الزوراء عند السوق ai su din suna zaura'i ne wani guri ne da aka fi sanin sa a Madina kusa da masallaci inda zuki nan ga kasuwan birnin Madina Mhm.
ورواه أيضا حميد وثابت والحسن عن أنس رضي الله عنه warwa warwa aidan an sake rawaitowa dai daga Humaidu Humaidu Dawil fa kenan an rawaito daga Humaidu Dawi wa kana dulu yadai saboda ana ganin ko tsawon hannun sai za ka ce dai Humaidu Dawil kuma Allah da ya so ya da rahama yana da yana sallah ya rasu ka san wani yana sujjada zai mutu yana tsayen kurin a sahun sai a gane kamar jikin ba karfi da aka taba Allah bai sai ya zauna Hmm? yana tsaye yana sallah ba ma yana sujada a tsaye Allah ya karɓi ransa to Allah shi ne masani Mhm.
وثابت والحسن عن أنس رضي الله an عنه samu ruwaya daga sabitul bunnani da Hassan bin abi Hassan basari an ana duk sun ji daga anan kullum baki ɗayan wa'annan Mhm.
وفي رواية حميد قلت كم كانوا amma ruwayan na umaidu kullum muka je kam kanu wai ku nawa ne kam kanu ku nawa ne abin da muka tambaya mhm.
قال ثمانين رجلا ai mun kai mu tamanin mun kai mu tamanin abin da ya faɗa kenan na ونهوا عن ثابت kuma عنه misalin hakan ya zo daga sabitin bunnani misalin haka ya zo daga sabitin har ila yau airan komawa zance وهم نهوا من سبعين ya رجلا ce su dai sun kai kimanin mutum saba'in sun kai saba'in ana so ne a gano adadin mun ba sai kun faɗa adadin ba in ku dubu ne ma mun yadda yi ayo annabi ko mutanen duniya ne na sa ya ruwan ya ƙari ai maganan a tambayi nawa ne nawa ne ma duk bai taso ba sai dai saboda ilimi in ba haka ba annabi ya bude hannun ruwa yana gaba ya duk duniyan nan za su yasa bari kowa ma ya haya bari ai ba wani magana ai ba gibi ai ba gwaji shugaba mai Allah ai iya mutanen da suke gudun su za su yasu gudun in ku uku ne ma ku ukun za ku yaku koyi sai ruwan ya tsaya in ku miliyan ne ma miliyan din za ku yaku bari ina ruwan Allah Mm.
وأما ابن مسعود رضي الله عنه ففي الصحيح من رواية اللقمة عنه kuma an samu daga Abdullahi dan Mas'udu a ruwayan nan na Sahih Bukhari da waninsa daga ruwayan alkamata anhu an ji a gare yana cewa بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
magana akwai daɗi ya ce bai na ma na hannu wata rana muna nan ya ce tare da annabi muhammadu mu abin da muke buri a ce wata ran muna nan yadda ya ce wata ran suna nan da annabi wata ran mu ma Allah ya sa haka a ce muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna gurin manzon Allah abin ne akwai daɗi mana akwai daɗi a ce kana tare wata rana a ce muna nan da annabi ce ya kai walaisa ma'ana an ma'un tare da mu mun nemi ruwa ba mu ga ruwa ba فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلبوا من معه فرد ماء sai annabi ya gaya musu da wanda suke tare ya ce annabi ya ce to ku je mana ku dan lalubo ruwan tun da ba ku gani ba a je a nemo in da mu ne ma ba za mu nemo ba in mu ne mu ce ya rasulullah ya kai ne ruwan yi mana ai ba ta an nemo ai shi ne ruwan to amma ana mutum ne magana daidai hankalinsa tun da ba ruwa in mutum ya ce ba ruwa in ba ruwan ka nemo ba zai samu nutsuwa ba amma in ka ga annabi ya yi maganar ruwa ya ƙare ai ba ka ji ana cewa kulli shi mine kowa da ruwa zai rayu to annabi ne rayuwan ai ai magana ma ba ruwa bai taso in ba ruwa ma shiru zan zauna wallahi shiru zan zauna in ya ce na nemo sai na je na nemo amma ba zan ce ba ruwa ba Eh, in kuma ya ce in yi kuma annabi ya ce muna da ruwa da wace ya rasulullahi muna da kai ai kai ne ruwa in ya ce a je a nemo to wanda sai mu je mu nemo amma muna da annabi ai ba sai mu nemo wani ruwa ba sai mun nema ba amma in jira annabi ya ce to ku je ku nemo ruwa ta ga je aka nemo za a je a nemo ruwan Mm.
فأتي بماء فصبه في إناء ثم ورأى كفه فيه Tawa sannan sai aka ja zo da ruwa min ina yin daga ƙwarya da aka kawo kuma ba zabba hufi ina aka zuba ruwan a ƙwarya da aka ɗan zuba ruwan a ƙwarya ɗan kaɗan ne fa ko moɗa ne bai kai ba wala kabu annabi ya ɗau tafin sa ya ɗora فجعل الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم
shugaba Allah ya yarda annabi Muhammad Allah ya yarda Mm, daga nan da annabi ya ɗora wannan hannu nasa an yi kenan Allah cikin yardansa da ikonsa sun faji alal mawu yamba kurin sai ga ruwan yana bubbugowa min bayni asabi tsakanin yan yatsunsa masu albarka sallallahu alaihi wasallam kurin sai daga ji ruwa yana koka kaman ka bude kan famfo ko ya dinga fita umarni ne daga Allah Mm.
في صحيح عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله an عنه samu daga sayil bukari daga salimul aija'i ibn abi jadi malamai sun ce tabi'i ne amintacce an jagunsa kaji yana ba mu labari shi wannan wanda ake faɗa ruwa annabi qala itarani maulaya yace ni sayyidina ya saye ni bi salasa da dirhami guda uku fa ta gani yan tani fa kullu yace bi ayyi harfatin i da raba da wani sana'a za ka yi ta fa ta rabu da bil ilimi yace ni sana'a ilimi zai yi famata maliyar sannatu ai ya kara bai zo min ba hata a ta ni amir albaladi sai da sarkin garin ya zo za'iran yana ziyara nan falam ya azan lahu ban masa ilimi ya zo ya ganna ba sarki ma ya zo zai gani bai saboda ilimi in ka ilimi kowa ma zai zo gunka to ka an jabar ya ji daga jabar a ɗishin nasu mutane suna jin ƙirwa yau mana hudaybiya ranar yakin hudaybiya ya aka yi ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتورأ منها to kuma a lokacin nan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi namu ila da amincin Allah ai bai ne dai rakodin anan gaban sa annabi yana da wani tandawara ko buta na dama mm ba da wala aminu annabi ya alwala na'am وأقبل الناس نحوه وقالوا ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك wa nan da nan kuwa wa gabanan nasu nawo sai mutane suka rabo inda annabi yake wa qalu suka je laiza inda na ma mu fa abu mu ba ruwa illa ma bi raka waje ga sai dai ruwan da yake wannan buta taka ai sai dai ruwan da yake butan naka ba mu da ruwa sai na gurin nan naka abin da zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam fata wala annabi ya kai فورأى النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة sai annabi ya dora hannunsa a wannan rakawa din to zai zama ko karamin ƙwarya ne haka ya kai da ya dora hannunsa فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون
Faja ma sai muka ga ruwa Yahuru yana fita da ƙarfi yana kuka kuka sun dai ƙarfin fitar ruwa. Min bai ne a zaɓi tsakankanin ‘yan yatsun wannan annabi namu. Ka amsa- kai ka ce idanun ruwa ne. Haka ruwan ya dinga fita tsakanin ‘yan yatsunsa. Mhm.
وفيه فقلت كم Sai كنتم muka ce wai ku nawa ne.
قال لو كنا مئة ألف لكفانا
Allah ya saka masa. Yanzu na ji magana, ya ce kai ka daina tambaya ka ji ko? ya ce ko mu dubu ɗari ne abin da na gani zai ihe mu ko dubu ɗari ne ko dubu miliyan ne zai ihe mu a baka ji a gurin annabi zai hudu ana ana masa iyaka ne shugaba mai Allah ai yadda yake so haka Allah zai haka Allah zai yi Mm.
كنا خمسة عشرة مئة amma mu ɗari da ashirin da sha biyar ne Mm.
وروي مثله عن أنس عن جابر رضي الله an عنه samu misalin wannan daga ruwayan Anas daga Jabir yardan Allah ya tabbata gari yana cewa وفيه أنه كان a wancan بالهديبية ruwa yana cewa mu muna hudaybiya وفي رواية الوليد بن عبادة بن الصامت عنه رضي الله عنه في حديث مسلم الدو- مسلم الطويل ya zo a ruwayan nan na walidu dan uba da dan sabit da dan walidu wannan a ruwayar da anhu ya ji daga jabir a hadisin nan na muslim dawilin hadisin yana da tsawo zikir wajen ambatansa mhm, في zan- ذكر غزوة بواد ya yi mana bayani akan ambatan yakin nan da aka yi na buwaidi a wannan ne ai mhm.
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم kai ka ji daɗi masu kala ne su magana da suke yi sai ya sa ya ce annabi ne ya gaya min annabi ne ya ce da ni malam ana zamani ɗaya da annabi annabi ya ce min kaza annabi ya ce ne kaza ya aike ni guri kaza wayannan mutane ai sun yi ai Allah ya yi zamanin ku ɗaya da annabi Muhammadu kamar yadda muka zauna da ku a jiya ka zauna da annabi ya ce wani je ka kamun kaza ko kuma ka je ka yi abu kaza ai daga annabi ya gaya ma aka gobe ma ka mutu ba dai ya aike ka ba je ka yi kaza har an san da kai wani annabi ya aike ka ya kira ka ka zo ka amsa kiran manzon Allah kuma dindin da ake zama ba wai ka ga annabi a mafarki sau ɗaya ba dai ya ke zama a wuni tun da safe in ma ya yaga gida kana kofar gidansa kofar gidan a kofar gidan da kake zaune to a gidan da annabi yayi gidan ma kamar yi ne a gaban ka kuma in azhar ya kuna masallaci jim za ka ji bilal ya ranga da kiran sallah malam duk jikinka yana ya- yana tsama haka kiran sallah ma irin ne yanzu bai ruzawa za ka ji ana yi duk maka fa sai an ji duk girman maka in ya ruza kiran sallah ko a tsakiyar ɗakin ka kake sai ka ji bayansa akwai abu mahazura shi ma ladanin ne shi ma rangada ga abdullahi dan mas'udu shi kuma da asuba yake yi abdullahi a- abdullahi dan umma makatum to idan ka rusa gidan sallan nan malam kowa zai alwala ba irin na yanzu bane sai ka ga liman ayi sahu a gyara su kowa yana zaune malam shirin san an jima an ka ga ka sai ka ga annabi ya zo a ce to jama'a bismillah a taso ku ce taso kana tayi kana waiwaya annabi ya yago zai ce to a gyara sahu jama'a sai na bukar an gyara a gyara sunna an gyara nan ma an gyara an gyara sai ke sai annabi ya bada gaban sa gaba sai a daga shi Allahu akbar malam kai ma kana bayan annabi Allahu akbar kana bin annabi sallah ba wani malami ba annabi kake bin sallah kai sallah raka daya a bayan manzon Allah to zuwa ga zai Eh, bayan an yi sallah malam ka je ka ga ruku abun wanda aka sauke ruku Eh, ni kurin buri na naga annabi yayi ruku na zo na koya maka kurin. in ka zo ko na jiran ce kai dole ja bashin ka kare shi mu da muka yi rukuwa bayan annabi ai daga nan na gama da kai ai ku shirya mana ruwan nan ku ta da hiwa ne ruwan nan kai ku ta da hiwa ne da Allah kaba ka tusa mana kaya a masallaci ana magana manzon Allah dauke kayan ka to sai kai mafarkin ruwan kai wasa kofar da annabi zai shigo kana hararowa ai gangan kaji wulkuna za ga manzon Allah ya shigo masallaci Eh. an yi sallah kuma aka ce assalamu alaikum nan gaba kuma sai annabi ya juya ya kalle ku kowa ya gyara zama ana aura ne annabi ya yi addu'a ya shafa a zuwa ya gaiso a gaban manzon Allah kuma a fito kofar masallaci a zauna sahabbai su kewaya ana zaune ko taran ana cikin wataran ana wajen masallacin ku zo ku zubi a gaban manzon Allah eh annabi yana zaune wanda zai zauna haka ya zauna wanda zai haka ma ya haka ya ce ya rasulullahi eh a zauna mana a ji abin da Allah ya sauke ga Jibril yana gurin Mika'il yana gurin Isra'ilu Azra'ilu manyan bayin Allah da suke fadan Allah duk suna gurin hankali ya dawo gurin kowa yana gurin mala'iku mala'ikatul muqarrabin su ma nan za su zo da mala'ikun gargayin al'arhi da na kurfiyu su ma suna nan jibrilu shugaban mala'iku yana gurin yana zaune in kuma ya tafi zai je ya kawo sako sai ku jira yanzu nan za ka ji in dai kaga annabi yana gumi gumi ya rike ya yi shiru to jibrilu ya zo yana gaya masa sakon Allah hi yake yi shiru idan gumin nan ya yaye a jikinsa shi kenan daga nan sai ce to ga jibril ya zo a gurin zati eh ga sako daga Allah ga ayan da aka sauke ga Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza danye sharaf da dumudumin sa zai kafa da hannunka wannan zamani mu da su sai dai addu'a Allah ba mu albarkacin su in an ce sabiquna sabiquna kana haransa da su aiki to ya aka yi na'am قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال سيدي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah ne annabi ne yace da ni ne annabi yace da kai sai ka faɗa mu ji يا جابر نادي الوروء sai annabi yace ya jaba na dalwaru ka kira mutane ka ce aje ya alwala fa ba wai kiran sallan alwala za a yi ba a kira mutane fa maza ka ce musu sai su je su yi alwala lokaci ya kusa فذكر الحديث بطوله
idan hadisin an bace ya hadda tsawonsa
وأنه لم يجد إلا قدرة في أضلاع شجره har da aka ce da mutane maza su je su nemi ruwan alwala da aka nema ba samu ba ba samu ruwa ba illa ki daratar sai ruwa dan kaɗan min azlayi ta jabe daga nan irin jelan nan na wato silke dan ruwan da ya ragu ba za a iya iya ba dan wannan guntun ne ya saura Mm.
فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم
sai aka ɗauko wannan ruwa da ya saura daga silke aka zo da shi gaban wannan annabi namu Mm.
فغمزه وتكلم بشيء لا أدري ما هو
annabi ya sa hannayensa a cikin wannan ruwan wata kallon bishiyan sai maga annabi ya yi wani magana ya yi addu'a ladar rima huwa amma yi jaba din ne sai ni dai ban ji abin da ya faɗa ba to ba dan baka ji ba da mu muna kusa da kai ai da abin da za mu gaya ma bayan ka gaba ka tambayo mana shi mana sai ka tambayo ya ce yi bai ji ba to in baka ji ba ba za ka tambayo ba jabar ai tambayo mana za ka yi mu muna da kwaɗayin mu jaye tun da ya ce bai ji ba ba yadda za ka iya kai ba kuna hakura za a yi abin ko ku sufiya ne shi kenan ya ce ni dai ban ji ba ban ji ba ya yi magana dai ban ji ba ban ji abin da ya faɗa ba shi kenan sai ku dage idan ka dage kuma Allah ya nuna ma annaba a mafarki sai ka tambaye in Allah ya yarda ka san tambayar ma sai Allah ya yarda ya rasulullahi ga abin da Jafar ya ce irin nan da ka dora hannunka amma kai wani magana amma ya ce bai ji ba ya rasulullahi ko za a gaya mana don Allah ya so a sanar da kai sai a sanar da kai in ba ta wannan hanya ba abin da yanzu yayi nisa sai dai sanar to ya aka yi وقال نادي بجفنة الركب wakala daga nan sai ya ce mana na dai maza sai ya gaya masa ya ce maza kai gida a zo da wannan daren nan na mahaya ka san babban daro ne da su ya ce a ji a zo da daren nan na mahaya Mhm.
فأتيت بها فورأتها بين يديه sai muka kawo wannan daro muka ajiye a gaban wannan annabi namu Mhm.
وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده في الجفنة Eh, sai an bata mana wa zakara ya ambaci hijabar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da yadda annabi ya baza hannun nasu bil jabana a wannan daro na masha na na na na, na mahaya Mhm.
وفرق أصابعه وتب جابر عليه ji annabi ya haka da ya dora hannun haka yi farraka sabi haka ya rada ma yake zuba mu ruwa zuba mu ruwa jabir sai jabir din yake zuba ruwa Mhm.
وقال بسم to الله kaji ai ma gaggawa muke anya wancan ma ba wannan bane wancan wanda bai faɗa ɗin ba to ko bismillah ne bai ji sosai ba to in ma yi ne bismillah ne in ba bismillah bane mun mu faɗi bismillah wa qala annabi sai ce bismillah bismillah azim kenan fa ba sai ka ji arrahmanir rahim ba iya nan bismillah eh anan iya nan ne in za ka ƙara kamar mu sai ka ce bismillah wa ala barkatur rasulillah eh to nan gaba abin da za ka yi kenan bismillah ala barkatur rasulillah sallallahu alaihi wasallam mm.
قال فرأيت الماء يهور من بين أصابعه
قال ai da annabi ya faɗi wannan fara'aitul ma'a sai man ga ruwa ya huru yana tayi sama yana yana fita min baini asabi tsakankanin yan yatsun wannan annabi namu Mm.
ثم فارت الجفنة واستدارت حتى ai امتلأت ruwan ya dinga fita daga daren yana kewayawa malam kamar ka bude kan famfuna hata in kankace wani abu babu daren fal fal fal fal fal ya cika Mm.
وأمر الناس بالاستقاء فالتقوا حتى رووا za ka umarci mutane da kowa ya zo ya sha wasu kuma mutane dama na gudun a yi ruwan da ya fito a jikin annabi na fara ya sai sai kun- sai kun danne jiki na na amar ai A, ruwan da ya fito a jikin annabi zan ya kaɗan bayan shan ma sai na ɗauki jarka na na je na ɓoye a gida wannan ruwan ɓoyewa zan yi kuma in dinga nasiya na ce to fa wannan ruwan a jeji kaza ne annabi da ya mana kaza ya fito a hankali ku sha kayan ku sai na ajiye har yau zan ajiye ruwan in ka ruwan ɗan lakuta maka haka in lakuta ma in kuma na ƙi na ƙi lakuta maka na rike ka karan zai lakuta ma ka je ka zama wani ma ban sani ba, wannan ruwan ruwan wasa ne a ai ba zai yi ba ai. Allah mun gode maka shi kenan aka umarci mutane su ya suka danga ya ban tsaro suka ya tsara kowa ya koyi
فقلت هل بقي أحد له da حاجة annabi ya ce jama'a ko wani mai bukata ne kan ruwan ya tsaya dan fita yake fal fal fal fal akwai mai bukata wanda zai yi ba ko ya cika jarka ko duruwa akwai aka tambaya akwai mai bukata to yanzu muna da bukata mu ya rasulullahi sai aka yi فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجبنة وهي ملعى wala ba mai magana annabi ya ce to tunda an yi hiru kai an koyi zai annabi ya daga hannunsa amma da ya daga madaran a cike yake eh akwai mai bukata na ruwa yayi ta zuba aka yi hiru to hiru din amsa ne yayi tunda aka yi hiru to an koshi ne sai annabi ya cire hannunsa ya- ya- ya ya haka shikenan amma duk da haka da aka dauka fal fal fal daren ya cika ni abin na ragowar daren zan ajiye kowanne na samu ina a zuciya dai ina gani yanzu ina ganin daren gaye fal fal so sai mu yada idaniyar zuciya in tun da zahiri shan ba zai yoyi ba to kan ya aka yi وعن شعبي labari ya zo daga sha'abi limami ne tabi'i ne babba shi ma sha'ab- sha'abin Mhm.
أتي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بإداوة to ماء kaji ujiyar nabi an zo da annabi sallallahu alaihi wasallam fi azbarihi a tafiye tafiyen sa bi idawati ma'in da wani gora na ruwa shine idawa din Mhm.
وقيل ما معنا يا رسول الله ماء غيرها
fahila muka ce ma ma'ana tare da mu ya rasulullahi ma ba wani ruwa ba in ban da wannan ba mu da wani ruwan sai wannan mhm.
فسكبها في sai ركوة aka juya wannan ruwan a wani silke ko kuma a wani kwano babba mhm, a ƙwarya yar karama shi ne ƙwarya yar karama ta fata shine silke mhm.
ووراء إصبعه وسدها وغمسها في الماء wara izbahu annabi ya ɗora yan yatsunsa wa zadaha annabi ya bude yan yatsun nasa wagan maza ya dilme da su dilma a wannan ganganin ruwan mhm.
وجعل الناس يجيئون ويتورعون ثم daga يقومون nan mutane da ba zai alwala ba shi kenan faji anan nasu ya ji wuna sai mutane su zo wai da wara una ya gumuna sai su yi alwala su tayi ka san daro ne haka za ka zo ka zo haka za ka yi in ka iba sai ka yi alwalan ni ma zan zauna nan kai ma ka zauna nan ko mu goma ne muna alwalan ruwan fita yake ai in ka iba muka yi alwala in ka yi kenan sai ka tayi to wani ba ni guri ni ma zan zauna wannan ma sai zuwa nawa hidiya daura ruwan hidai inji dai kurin daga kumfa ya kuna yana fita falfalfal ruwa yana sama ku yi alwala wannan yayi ya ya tayi wannan ya zo ya tayi wannan ya zo ya tashi haka ake yi cikin ikon Allah
قال ترمذي وفي الباب عن عمران بن حسين shi ko turmuzi ya faɗa a babin da aka ji daga imran dan hussein yana cewa ومثل هذا في هذه المواد الحافلة والجموع الكثيرة لا تتطرق التهمة إلى المحدث به to sai turmuzi ya ce da mu wannan guraren da aka wannan wai ba fa- ba fa guri ɗaya ba fa wa hadhihi mawadin haka gurin taro da yawa an ga haka ba gu ɗaya ko biyu ba a'a guri da yawa na taro da yawa ba guri ɗaya ne ko guri biyu ba da yawa ne aka yi haka la ta da ɗarra tuhuma wanda wani tuhuma baya ketowa ilal muwad ga wanda suka zantar da mu ga hakan لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه ai domin su zabai in dai da wani abu da ba haka ba to nan da nan za su yi bayani a kai لما جبلت عليه النفوس من ذلك domin an halarci rai ne ga in daga abin da ba haka ba ta fi saurin musantawa ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على domin باطل su zabai ba sa yin shiru ga abin da ba gaskiya ba فهؤلاء قد رووا هذا هذا.
وأشاؤوه to wayannan su ne suka rawaito wani agun wa shawo kuma sun daidaita hakan ونسبوا هرور الجماع الغفير له lahu wani sabon suna danganta hururar jama'i taruwan jama'a algabir lahu masu yawan gaske ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوه به عنهم to walam yin kira hadin babu wani ɗaya da ya musanta minan nasu daga mutane alim a gare ma hada su bi na abin da suka zantar anu ma a gare su annahum fa'alu na cewa sun aikata وشاهدوه kuma sun gani da idanunsu فسار كتصديق جميعهم له kuma ya zama kamar dukkaninsu sun gaskata
الفصل الرابع To عشر jama'a za ku ji fasali na goma